إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي أشرندا هدوغة جماد الأولى shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 35 cikin jeren darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi Al-Imam Ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 400 ne da 63 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wannan littafi na shi muhimmi ne sosai game da ladubba da suka shafi ilimi da dalibai da masu harkar karatu da sauransu. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya kata da suna Sahihu Jami'i Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Za mu tashi a inda Mala yake faɗa daga shafi na 193. Za mu yi tunawa a darasin baya ya fara koro mana wata urjuza wata takaitacciyar waka wadda take bayani akan falaloli da ladubba na ilimi zamu tashi inda yake cewa faltamisil ilma wa ajmil faltamisil ilma wa ajmil fi talab wal ilmu la yuhsanu illa bil adab wal adabu nafi'u husnu samti wa fi kathiril qawli ba'd al maqti fakun li husni samti ma hayita مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين الناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيما ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق يتي أزرابه ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس وقل إذا أعياك ذاك الأمر ذاك الأمر ما لي بها ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء والصمت فاعلم فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن إياك والعجب بفضل بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطئك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويت أجل ولا العشر ولو أحصيت وما بقي عليك منه وما بقى عليك منه أكثر مما علمت والجواد يأثر فكن لما سمعته مستفهما إن أنت لم تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعقله وآخر تسمعه فتجهله وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر لا تدفئ القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذوي الفضائل فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه يتي ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس yana ya tsaya ko duk da a wasu littattafai ko wasu masadiru akwai wani cikon baiti kuma wanda wajibi ne a cika shanan cewa ita wannan magana babu jawabinta za mu zo mu je a ƙarshe insha Allah yace faltamisul ilma wa ajmil fi talab ka nemi ilimi kuma ka kyautata wajen neman shi ɗin ka yi duk abin da zai zama kyautatawa ka inganta neman ilimin wal ilmu la yuhsanu illa bil adab ilimi ba a ganin kyan shi la yuhsanu ba a ganin kyan shi illa bil adab sai da ladabi ana ya kanta kuma wal ilmu la yahsunu ilimi baya kyautatuwa ko ya zama la yuhsanu mutane ba sa ganin nagartarsa ko la yuhsin la yahsunu shi kanshi bai yin inganci illa bil adab sai da ladabi kamar yadda suke faɗa a cikin karin magana cewa ilmun bila adadin kanarin bila hatsabin ilimin da babu ladabi kamar wuta ce babu itacen da ta ci dole ta mutu sai su ce kuma wa adabun bila ilmin ka jismin bila ruhin mutum kuma ya zama yana da ladabi yana da hankali babu ilimi shi kuma kamar jiki ne babu rai a tare da shi bayan 'yan kwanaki riɓewa kawai zai akwai ta magana muhimmiya daga ibn mubarak da yake cewa kadal adabu an ya kuna sulusayil ilm ladabi ya kusa a ce shi ne biyu bisa ukun ilimi su muna dai ƙara maimaita wannan buƙatuwa zuwa ga ɗalibai da masu mu'amala da ilimi su zama suna da kan gado sun san mutunci sun san ya kamata sun sa abin da ya kamata su faɗa sun sa abin da bai kamata su faɗa ba kada su zama kamar sauran mutane waɗanda ba su da rabuwa ilimi wal adabun nafi'u husnus samti yace ladabi mai amfani ga ɗalibi shine husnus samti kyakkyawan shiru yace wa fi kathiril qawli ba'dul maqati tabbas a cikin yawan surutu akwai wani sashe na abin zargi almaqat na na tadewa shi shiru da ake gani wato ɗabi'a ce mai falala wadda zamani ya zo ya sa mutane ba san falalar shi ba ko kuma suna ganin ma wato rashin rashin wayo ne wani hadisi da ibnu abid duniya ya ruwaito shi da albayhaqi a cikin shu'abul iman shi ibnu abid duniya a cikin littafin shi kitabus samt cikin majmu'arsa duk da yake hadisin isnadin shi bai tabbata ba amma ma'anarsa mai kyau ce suka ce aka ce annabi ya ce خصلتان ما إن تجمل الخلائق akwai wasu ɗabi'u guda biyu wato babu abin da ke kyautata ɗabi'ar ɗan adam minhuma fiye da su sai ce husnul hulki kyakkyawar ɗabi'a wa tsulis samti da yawaita shiru wato karanta magana mutum ya zama ba zai magana ba sai mai amfani ba zai magana ba sai wanda zai samu lada ba zai magana ba sai wadda alkhairi ce kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin hadisin Bukhari da Muslim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa fa kulli husni samti ma hayita muqarinan ko da yaushe ka zama kana kusanta kyakkyawan shiru matukar rayuwarka ka dinga kusantar da kanka zuwa ga shiru mai kyau yace tuhmadu ma ta za a yi ta yaba maka iya rayuwar mutane su dinga yabanka akan cewa kai wani ya san darajar kanshi yana da mutunci ya iya bakinsa za a yi ta maka wannan yaban to hakan kai mai son yabo ne ma ka samu abin da zaka yabe ka wa in badat bainan nasi mas'ala wannan ya karye gaskiya wannan baitin da gaji amma da yake ojuza ce bayan da aka iya haka take zuwa da kare kare wa in badat bainan nasi mas'alatu idan wata sabuwar qadiya ta bullo tsakanin mutane ma'arufatun wadda an santa fil ilmi a cikin ilimi au mufta'ala ko kuma nazila ce sabuwa fala takun ila aljawabi sabiqa karkar ga koyi magana karka zama kai ne mai gaggawa ba da amsa hatta tara ghayraka fi ma natika ka jira ka ga sauran mutane mai zasu ci da zaran wata matsala ta taso interfet wanka da sabulu wankan janaba da sabulu sallar juma'a karfe 9 haduwar idi da juma'a wasu sun ga wata sarkin musulmi bai gani ba kai ma kawai ka tashi ka kama yin bidiyo kai ne na farko da zaka yi bidiyo ko ka ce ga sakon makarantarka ko ga ra'ayinka wannan babu abin da yake gwadawa sai tsaba ragen wauta da rashin sani na ilimi yasa gaba kaga wannan masail ne an san su a cikin ilimi ma'arufatun malamai sun san su in kai baka sani malamai sun sani aw mufta'ala ko a ce wata sabuwa ce nazila ce ba a taba jinta ba ‘yan ƙwallo sun ci ƙwallo sun yi sujuda ina hukuncin haka kai mujtahidi ne ina ruwanka ka bari malamai su fara yin magana ina hukuncin ma a zo a yi wa'azi a gidan ƙwallon misali ko irin tambayin da aka dinga yaɗawa wata mata mijinta ya buga waya ba ya kin ɗauka ba sai kishi ta ɗauka sai ce to na sake ki sai ce ba fa wance ba ce ce eh ke ɗin ma na sake ki don Allah malam yanzu ya za a yi kai kai ne waliyin auren ne kai a gidanku wannan ya faru ina ruwanka kanwaka ce ko kai ne mijin ko ke ce matar kawai wani wanda ya ji labarin a gari kawai ya damu mutane da surutu ina ruwanka da wannan matsala ba za ka yi ka je abin da ya dame ka ba wani kuma da gaji shikenan sai ya zo kawai sai kafa kyamara sai ya fara wa'azi a kanta akan wannan to wannan babu abin da yake alamtawa illa tsabaragen wauta jama'a da kuma cewa baka san da ilimi yasa gaba ba shine yake nufi da cewa fala takun ilal jawabi sabiqa kada kai gaggawan bada amsa hatta tara ghayraka fi ma natiqa yanzu mas'alar da ake magana kwanan nan akan hukuncin wanka na janaba ko na kaza da sabulu mutane sai zagin malamin da ya magana suke ko magana ce tsohuwa Abu Hanifa ma ya faɗe ta cewa za a iya yin wankan janaba a hada da wani abu wanda yake mai tsarki saboda a wankan gawa annabi ya ce a wanke ta bima'in wa sidrin kuma sidir sabulu ne a wajensu matsala ce akwai ta a cikin ilimi kowa ita ce rajiha ba in baka taba ji baka kasa baki matsalar cin naman doki tana cikin sahih muslim da bukhari ma matsala kaza duk ga sanan masail iri daban-daban in baka san su baka kasa baki kai shiru kawai ka je kai abin da zai amfane ka irin alama ya fauka yafi maka alkhairi amma ɗaliban ilimi yanzu kowa so yake sa baki ya yi ta'aliki a yi sharhi a yi bidiyo a yi raddi a yi wannan a yi wancan duk mun fita daga abin da zai mana amfani asalin abin da zai amfani mu mun canja jiki da gare shi mun kama hayaniya Allah ya kyauta ya ce fakam ra'aitu min ajulin sabiqin ya ce so da dama na ga mutum mai gaggawa wanda yake so ya shiga gaba min ghairi fahamin wanda bai fahimci abu ba yake so ya magana bil khata'i natiqi naga cewa maganar da yake kuskure ne mafi yawan mutumin da zai gaggawa yace shi zai fara yin magana ko shi zai fara bada labari ko shi zai bada breaking news to karshe shi zai kuskure a wajen hukuncin shi da maganarsa azrabihi dhalika fil majalis zai jawo kanshi wato a raina shi a wulakanta shi a wurin da ake zaune a majalisi inda zawul albabi wat tanafusi inda malamai da masana da masu gogayya da juna suke munafasa mana ko da aji ne lecturer ya bada tambaya wata sabuwar tambaya galibi wanda yafi kowa zakewa ya daga hannu da yayin magana dariya kawai za ne azrabihi dalika fil majalis da yan ajin kawai sai ai dariya saboda bai tsaya ya fahimci abun ba in ko ka jira sai da mutum daya biyu uku suka yi attempting amsawa to a cikin wannan attempt na suka kuma sai ka ga meye wajihin sawab amma kaga zama wato kai ne kai ne asbaqun nasi ila al kalam hada laysa lahu sha'an bai da wani al'amari bai da wata fa'ida jama'a yace iyyaka wal ujbu bi fadlin bi fadli ra'ayika kuma ina hana ka ka zama kana da jiji da kai wa qul idza ayaka zaka al'amru mali bima tas'alu anhu khabaru yace idan al'amarin kuma ya galabaitar da kai a ayaka yafi karfin ka karsa yadda zaka yi dishi to ka cewa wanda ya tambaye ka mali bima tas'alu anhu khabaru ni ba ni da ilimi game da wannan zamu zo can gaba zai mana babi musamman akan wannan mas'ala babu la adil in baka sani ba ka ce ban sani ba eh karka damu dan an tambaya baka sani ba ba laifi bane in fa yafi maka zaman lafiya ma yace fa zaka shatrul ilmi indal ulama kaga cewa ban sani ba a gun malamai shine rabin ilimi suna cewa la adri nisful ilm karin magana ne suna suna cewa kamar da ibn uyina yake cewa ahsanun nasi fil alal fatwa afwan ajsarun nasi alal fatwa aqalluhum ilma babu wanda yafi kowa gaggawa fatawa fiye da wanda yafi karancin ilimi duk wanda kaji da an yi magana ya ce ai ba kyau ai halas ne ai ba komai nan da nan ya bada amsa to wanda yafi kowa karancin ilimi wani kuma yake cewa ajsarun nasi alal fatwa thalathatun mutane uku su suka fi kowa gangancin fatawa yace na farko shine mujtahidun malami masani to wannan yana da yancin yayi da kuma waliyul amr wanda aka nada shi aka ce to kai ne malamin fatawa ko shi kanshi sarkin sai ce wa ahmaqu da kuma wawa na uku shine wawa sai ce ni kuma ba malami bane ba walil amru bane kuma ina fata kan na zama wawa babu wanda daka in kai ba nada ka akai ba ilimin ka bai kai ba hukuma bata nada ka ba to ka zama kana so komai sai ka bada fatawa akan shi babu shakka kana cikin lissafin abin nan abin nan ahmak Allah ya kyauta yace kaza kama zalat taqulul hukama masu hikima basu gushe ba suna faɗan wannan magana cewa wato rabin ban sani ba rabin ilimi ne wasamtu fa'alam bika haqqan azyan shi shiru ka sani yafi maka kwalliya illam yakun indaka ilmun mutqan matukar baka da ilimi gogagge akan mas'ala to kai shiru shi yafi shi yafi maka shiga cikin harkokin siyasa tattalin arziki harkokin ilimi harkokin kaza da mutane suke don kawai suna malanta a wani ɗan lungu babu abin da wannan ke gwada illa wauta don kana malami akan matsala kaza bai nufin wadda ba wannan matsalar ba ka santa ko bai baka audacity ka sa baki a cikin ta ba yanzu misali harkokin siyasa ɗin da mafi yawan mutane da sunan mallanta suke shiga ciki da ka suke shiga ba sai da yan siyasa suke abuwansu ba harkokin tsaro harkar kiwon lafiya duk baka santa ban harka lazimta wa kanka za ka yi magana a kai shi ka je ka koya ko kai tambaya inna ma shifa'ul iya su'al babu inda aka ce wai dan kai malami ne shikenan kana audacity wai komai kai magana kai babu inda aka ce haka shedan ne ya riya wa malamai wannan da mu ɗaliban ilimi shedan ne ya mana talbisi abin da aka ce kai magana kai kawai shine abin da ka sani to shin wannan abin ka san shi baka san shi ba to dan baka san shi ba kuma ba haƙƙin ka bane ba haƙƙin ka bane sai kai magana akai to ka bari wanda suka sani shi magana akai in kuma kana jin dole sai kai sai ka je ka ilimi akai iyyaka wal ujbu bi fadli ra'ayika yace ina hana ka da ka zama wanda ra'ayinka ke burge ka wanda kake jiji da kai akan ra'ayinka wa hadar jawabal qauli min khata'ika ka kul ka kiyaye wato amsa amsa afwan man khata'aka ka kiyaye yadda zaka bada amsa ga wanda ya kuskurantar da kai in aka ce kaza kuskure ne to yi bi a hankali wajen bada amsa saboda maimakon ka bada amsa akan kuskuren shedan na iya ziga ka ka fara kara kanka zaka an ce maka kaza kuskure da ka faɗa to natsu ya zama abinda zaka bada amsa da shi kariya ne ga ilimi kariya ne ga mas'alar ba kariya ga kanka ba so da dama mutanen da ke kokarin cewa bari su raddin wata mas'ala da aka faɗa cewa an saba wa ra'ayinsu ba su sani ba suna zamewa daga bayyana ilimi zuwa kokarin kare kansu wannan kuma wata wata gangara ce ta bata ita ba kan min jawabin aqaban nadama so da dama amsa da zaka bayar akan kare kanka sai kaga ta biyo bayan nadama ya biyo bayanta faqtani misamta ma assalama daka ka ci moriyar kai riko da shiru da kuma neman zaman lafiya al ilmu bahrun muntahahu yab'ud ka sani da cewa shi ilimi kogi ne kuma ƙarshen shi yana da nisa laisa lahu haddun bayi da gaba bai da iyaka ilaihi yuqsadu wanda zaka ce bari ka nufaci wannan gabar bari ka kure shi bai da wannan makura babu wanda taba ganin karshen ilimi sai dai ilimi ga karshen ka da kan ka nufaci cewa zaka yi ilimi wai dan ka kai karshen shi babu bai da karshe walaysa kullul ilmi qad hawaita yace kuma ka sani abinda ka sani abinda ke cikin kwakwalwarka da zuciyarka ba shine dukkanin ilimi ba ajal kwarai kuwa walal ushru kai baka ma san ɗaya bisa goma ba walau a hasaita ko da za ka zauna kai ta ƙirga abin da ka sani za ka gabe kai ɗaya bisa goma ilimi ba game da Allah yake cewa faɗin Allah wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila cikin Isra'i suna tambayan ka game da rai ka ce musu rai wani al'amari ne na Allah Allah bai ba su amsa irin yadda suke so ba don ba za su gane ba mutane ba su gane yaya rai yake ba Allah ya ce kwatar da hankalinku ilimin da aka baku kaɗan kuma har yau a iya wannan ɗan kaɗan ɗin ake hasari ma raguwa yake ilimin musulunci shi raguwa yake ilimin zamani na duniya shi ne yake ta ƙaruwa ka ɗauka kama wani triangle ilimin musulunci shi ne a tsolan nan yana ta tsukewa yana haɗuwa sama shi kuma na boko na duniya yana ta faɗi yana ta faɗi kama ka ɗauka kama haka amma ilimin musulunci raguwa yake kullum masail wanda suke adiya mutane ba su san su ba common issues idan kana rayuwa ne a cikin ausat na ɗaliban ilimi ko masu karatu sai ga kamar kowa ya sani amma kana fita daga cikin wannan surkuki ka shiga cikin abin nan duniya mai faɗi ta mutane sai ka tarar mutane suna rayuwa ne cikin cikin bakin jahilci game da tauhidi game da ibamala game da duk wani abu da shafi rayuwarsu da addininsu sai dai Allah kawai libe mu da rahama su da haka ilimi da aka ba mutane ɗan kaɗan ne kaɗan-kaɗan sosai ya ce wa ma baƙa alaika ko wa ma baƙi alaika minhu aksaru abinda ya saura wanda baka sani ba to shine mafi yawa yana nan da yawa wanda ya saura wanda baka san shi ba mimma alimta yafi yawa fiye da wanda ka sani wal jawadu ya athur dama kuma doki yana yin komun gudun sa yana yin tintibe da ka tintibe ga doki ba wani abu bane na kunya kuskure ga malami ba abun jin kunya bane fa kulli ma sami'tahu mustafhima in anta lam tafham minhu kalima idan ka ji abu baka fahimta ba to kai tambaya dan fahimta alqaulu qaulani duk maganar da wani malami yake yi kake karantawa ko kake saurari ko kake bibiyar sa fa qaulun ta'qilu guda biyu ne akwai maganar da kake ganewa wa akharu tasma'uhu fatajhal da kuma ɗaya da zaka ji ka ji ka kasa ganewa duk maganar da za a yi ko da in ka ji zaka fahimta akwai da in ka ji zaka ji tafi karfin ilimin ka ka jahilce ta baka santa ba wa kullu qawlin falahu jawabu kuma duk maganar da za a yi tana da amsa yajma'uhu al-batil was-sawab za iya bada amsa daidai za iya bada amsa kuma kuskure walil kalami awwalun wa akhir duk wani zance yana da farko yana da karshen sa fafhamhuma ka fahimci farkon zance da karshen sa wadh-dhihnu minka hadir kwakwalwarka hankalinka ya zama yana kan abin da ake yin kana so ka fahimta tun farko har ƙarshe la tadfa'il qawla wa la tarudda yace karka dinga tunkuɗe magana ko kana kawar da ita kana raddinta hatta yu'addika ila ma ba'da har sai ka tsaya ka ji abin da zai biyo baya kada daga jin magana ko ka ce ƙarya ne ba daidai bane kuskure ne to daga baya in ka gane zai maka wahala kuma ka iya bi wannan shi ya faru da dama daga cikin mutane a cikin rayuwa Allah ya ji kamala albani na wa Allah ya gafarta mishi daga cikin jarabawar da ya shiga a rayuwarsa a nan zariya musamman shine wannan mutane suna saurin kareta shi sun ji abubuwa da yawa a bakinsa da basu saba ji ba to da an fara sai su ce ƙarya ne to daga baya kuma suka gane gaskiya ne su rasa yadda za su bal kadzabu bi ma lam yuhitu bihi ilma sun kareta abin da ilimin su na da bai kai ba yanzu ilimin su ya kawo sai su rasa yadda za su akwai kunya su sa dan farko ka saba wa zuciyarka da hankalinka da tunaninka da bakinka ka saba ja musu linzami na gaggawa kada ka dinga gaggawar ƙaryatawa ko gaggawar raddin maganar da baka santa ba in ka ji kawai kai shiru saboda ilimi kamar daji ne ba a yi mishi kaure ba a cewa ga iyakarsa ba ka cewa ko ina ka sani a cikin sa fa rubbama a iyadha wil fada'ili jawabu ma yulqa min masail kuma so da dama malamai masana masu falala amsar abinda aka wurgo musu na tambaya yana iya gagararsu babu wani malami a duniya da za a ce duk abin da aka tambaye shi ya sani an sha tambayar manyan malamai matsaloli da ake ganin ya kamata a ce sun sani sai zama ba san su ba to wannan ba wani sabon abu bane fa yumsiku bis samti an jawabi in aka tambaye su ba su sani ba sai su kame bakin su shiru inda atiradu shakki fi sawabi da kuma sanda wato shakka ta bujuro musu game da kaza ne daidai ko ko kaza ne wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba da zaran shakka ta bujiro malami sai kame bakin sa yi shiru ba zai surutu ba walau yakunu alqawlu fil qiyas min fiddatin bayda'a inda an-nasi idan lakana as-samtu khayru adh-dhahabi fasma hadaka Allah talkhis al-adab shine cikon baitin walau yakunu alqawlu fil qiyas inda a ce magana abinda ke da qiyasi anan fadan magana da ka ba da hujja ba molanka min fiddatin bai za a inda nasi a ce yana matsayin darajar shi kamar darajar fara azurfa ne a ce ƙoƙarinka wajen ba da amsa ko ba ilimi a ce darajar shi ɗaya da azurfa to ma haka ne ya ce idan lakana samtu min khairin zahab to shi kuma shiru da sai a ce shine zinariya mafi alkhairi fasma hadakallahu talkhisal adab ka ji wannan magana ina maka adda Allah ya shirye ka wannan zancen duka na takaita maka nayi maka summary ne game da ladubban da kake bukata yasa da kuje na ce wannan baitin akwai jawabin shi da ba da bai ambata ba da dan kaga walau yakunu alqawlu fil qiyasi min fiddatin bayda inda nasi inda a ce a wurin mutane saurin ba da amsa ko babu ilimi darajar shi kaman darajar fara azurfa ne to kaga ainal jawab to jawabin idan lakana samtu khairul zahabi khairul zahabi to sai a ce shi kuma shiru shine zinariya mafi kyau fasma hadaka Allahu talkhisal adab Allah ubangiji ya shirye shi ka wannan samari ne na ladubban ilimi zama kun ji wannan waɗannan baitoci da malam ya kawo sai ya ce wakila an ce ilmun la ya'buru ma'aka alwadi la tu'ammiru bihin nadi idza izdahama aljawabu khafiya as-sawabu allagatu yakunu ma'a alghalatu law sakata man la ya'lamu sakata al-ikhtilaf yace ilmun la ya'buru ma'aka alwadi ilimi wanda baya haurawa da kai cikin kwazazzaban da kake wato baya fitar da kai daga cikin matsala la tu'ammiru minhu nadi ba za ka iya raya wani majalisi da shi ba wato ilimin da kai ma bai ishe ka cikin cokali ne bai ishe ka ma kai ma ya kai ka tudun mun tsira ba to ina magana ce zaka karantar da shi shine ma'anar karin magana wato baka koshi ba ya zai ka ba wani yace izaz da hamal jawabu khafiyas sawabu idan amsa ta yi tsayi to sai abin da yake na daidai a ciki sai ya kuya an tambaye ka ba da amsa in ka cika surutu ko a jarabawa ne sai shi kenan sai surutun ya cinye amsa a rasa ne ya amsa taka za ka karka yawaita surutu da sunan kana ba da amsa abin da aka tambaye ka ya ce allagatu ya kunu ma'al galatu ko da yaushe ita gaggawa da sakin baki shine allagatu ya kunu ma'al galat kullun yana tare da kuskure kuskure shine dan uwansa law sakata man la ya'lam da a ce jahili wanda bai san abu ba ya kame bakinsa saqada al-ikhtilaf da sabani ya bace kullun ka zance ya malamai sun yi sabani ai ana ta rigima akan kaza saboda wanda ba sani bane suka sa baki da an bar iya wanda suka sani su suka yi magana akai da babu wata matsala a ciki وقال الخليل بن احمد رحمه الله ma sami'tu shay'an illa katabtu Khalil ibn Ahmad al-Farahidi yana cewa duk abin da naji a gun malamai na rubutawa nake wa ma katabtuhu illa hafiztuhu in kuma na rubuta sai in koma in zauna in ta karantawa har sai na rike yace wala hafiztuhu illa nafa'al ko babu abin da na haddace wanda bai amfani ni ba da ka farko ka saurari malamai ka rubuta abin da ka ji daga gare su na ilimi da fa'idoji ka haddace wannan zai maka amfani wata rana yace Ausa Yahya ibn Khalid ibnahu Ja'far Yahya ibn Khalid al-Barmaki yawa dan shi mai suna Ja'far ibn Yahya wasiya yace la tarudda ala ahadin jawaban hatta tafhama kalama karka maiwa da wani amsa akan wani zance har sai ka fahimci me yake nufi fa inna dhalika yusrifuka an jawabi kalamihi ila ghairi haka zai sa ka ka zama ka wadatu daga ka koma kana amsa wani abin da ba shi yake tambayar ka ba yu'akkidul jahala alayka kuma hakan zai inda zaka je ka fara bada amsa akan abin da baka sani ba to wannan zai tabbatar da jahilci akan ka lakin ifham anhu ka tsaya ka fahimci me yake fada fa idza fahimtahu fa ajibu in ka fahimta sai ka bashi amsa wala tata'ajjal bil jawabi qabla al istifham kar kai gaggawa bada amsa kafin a gama tambaya wala tastahi an tastafhima idza lam tafham karka ji kunyar tambaya in baka gane ba fa innal jawaba qabla al-fahmi humqun amsa tambaya kafin ka fahimta wauta ne ana cewa ma fahmu su'al nisful jawab wa idza jahilta qabla an tus'ala an tas'ala fas'al idan ka jahilci abu kafin ka tambaya to ka tambaya din mutum bai baya bata fa yabdu laka sai ka ga ya fito gare ka fa su'aluka wastifhamuka ahmadu bika wa khairul laka min as-sukuti alal ayyi kai tambaya ka nemi fahimta yafi maka alheri zaka fi samun falala fiye da kai shiru saboda baka san yanda kai kai shiru alal ayyi a bisa jahilci kai shiru baka san abu ba wauta ne wannan amma ka tambaya a sanar da kai yafi maka alheri fiye da kai shiru baka sani sai ce albabu sadis wa 30 ma ruya fi qabd al-ilmi wa dhahab ahli kaga magana da muke bayani akan mutuwar malamai da kuma wato ɗaiɗaicewar ilimi za a wayi gari ilimi ya ɗaiɗaice bayan mutuwar malamai an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tadhharu alfitanu wa yakthuru alharaj manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi wanda yana cikin bukhari da muslim da sauran tafai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a yi wani zamani wanda تظهر الفتن فتن تنوزا سبينا كلا كلا matsaloli rigingimu yaƙi fatara kashe-kashe talauci yunwa rigingimu zaluncin shugabanni jahilci duk fitintunu da su bayyana cututtuka iri daban-daban wa yaksurul harju harju haka ake karanta shi ba haraji ba alharju da dauri akan rawu sai kuma a wayi gari harju yayi yawa kila wa mal harju aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene kuma alharj qala alqatl alqatl yace kisa kisa yace wa yuqbadul ilmu kuma za a dauke ilimi fasami'ahu umaru ya'thuruhu anan nabi sallallahu alaihi wasallama sai umar ya ji abu huraira yana danganta wannan magana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace inna qabdal ilm laysa shay'an yuntaza'u min suduril rijal shi ilimi fa da aka ce za a kwace ba wai ana nufin a cire shi daga kirazan mutane da suka iya shi ba wai kamar yadda zaka yi formatin memorin ka ko wayarka ko ka goge kaset ɗinka ba haka bane a'a walakinahu fana'ul ulama shine karewan malamai wannan hadisin yana da hadari kwarai da gaske da ban tsoro kuma zamu ji irin ma'anar shi da yawa a cikin wannan babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani ne akan alamun tashin alkiyama daga cikin su akwai bayyanan fitintunu har yake cewa kowace rana in ta zo sai ya zama jiya ta fita alkhairi ita kuma ta fi gobe alkhairi har yake cewa mutane za su wayi gari mutum ya wuce ta bakin kabari ya tunanin ko ya ma dinga faɗa ko ya dinga birgima akan kabarin yana cewa ya laita ni makanahu da ma ni ki kwanta a cikin kabarin nan ya ce ba wai saboda ya shirya gamuwa da Allah ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda bala'in da yake ake ciki a duniya kawai laysa bihi raghbatun fi liqa'i rabbih walakin min kasratil bala' har a wayi gari a wata riwaya yake cewa mutane za su ta kashe junansu har mutum ya kashe wani bai san laifin da wani ya yi masa ba shi ma wani bai san laifin da ya ma wancan ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har mutum ya kashe makwabcinsa uba ya kashe ɗansa miji ya kashe matarsa amini ya kashe amininsa wato mutanen da ya kamata su kare junansu su wayi gari suna kashe junansu kamar yadda ake gani a yanzu dole abubuwan sun bayyana shi kuma fana'ul ulama shine malamai suka ce sai a waye gari duk malami idan ya kwanta ya mutu to babu wanda zai maye gurbin sa irin shi kan babu kuma za a laluba a laluba ba za a ga irin shi sai a samu wani wanda bai kai shi ba dan titibiri a ci gaba da manage da shi shi ma ya fadi ya mutu wanda zai zauna a wurin shi ma bai kai shi ba shine annabi ke cewa cikin riwayar bukhari hatta idza lam yabqa ko lam yubqi aliman har sai an waye gari babu wani sauran malami ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su dinga daukan jahilai a matsayin malamai a dinga musu tambaya suna ba da amsa da jahilci su batar su bace malamai suka ce wannan ya nuna zuwa ga tsananin buƙatar mutane zuwa ga malamai ta yadda ko ba malami ba za su haƙura ba sai sun nemi jahili sun nada shi malanta mana da a ce sanda babu malami shi ganin sai a kwace to yanda babu malami kowa ya zauna haka nan amma sai a nemi ko jahili ne a ce diddir sai kai malanta domin dai ana buƙatar limami na sallar juma'a na sallar yau da kullum na sallar gawa mai fatawa mai jagorancin al'umma mai karantarwa mai wa'azi mai ba da abin nan hadda ga yara malamin islamiyya mai sulhun aure mai alƙalanci duk waɗannan suna cikin mene suna cikin functions ɗin da malamai suke aiko dole ana buƙatar su to sai a wayi gari babu wanda ya iya a ilmance amma ko wanda zai iya ganganci ya shiga cikin harkar cikin su ta shiga wasu ilu fa'aftu bai gairi ilmi fadallu wa adalu Allah ka tsare wa ana murmul asir radiyallahu anhu wa ana abihi annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbalu al-ilman illa yaqbalu al-ilma yanza'uhu intiza'an minan nas wannan ita ma riwaya tana cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra shi ma ya rawaito ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya karban ilimi ta hanyar ya kwace shi daga zakatan mutane walakin yaqbadu al-ilma bi qabd al-ulama sai dai yana karban ilimi ne da mutuwar malamai malamai za su ta mutuwa yau wannan ya mutu gobe wancan ya mutu hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala har ina aka waye gari babu wani sauran malami sai mutane su riko da jahilai a matsayin malamai fasu'ilu a dosa tambayar su fa aftau su dinga bada fatawa da gaira ilmin da jahilci fa dallu wa adallu sai su bata kuma su batar da mutane Allah ka tsare mu وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي ثلاثون دجالا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba ta tsaya ba har sai an samu wasu manyan makaryata kamar guda 30 sun fito a cikin wannan al'umma manyan makaryata yana nufin masu da'awa an kulluhum yaz'amu yaz'umu annahu rasulullah kowa a cikin su yana cewa shi manzo ne wa hatta yuqbada mal har sai kuma an karbe dukiya daga gurin mutane talauci ya ishe su wa yuqbada al-ilm kuma an karbe ilimi jahilci ya galabaici mutane wa tazhar al-fitan Allah ya aiko mutane jarabawa iri daban-daban wa yakthur al-harju sannan kisa ya yawa qalu wa mal harju qala al-qatl al-qatl wannan in muka lura da gabobin na farko ya magana akan dajjalun abin da ake da dajjal shine babban makaryaci wanda ya bunƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga samun manya-manyan makaryata masu da'awa annabta 30 da yace mafhumul adad ne yana iya karuwa ko ya ragu ba dole ya zama keke da keke haka ba sannan wannan ana ishara ne zuwa ga waɗanda maƙaryata waɗanda za su al'amarinsu zai girma a ji labarinsu kuma al'umma su fitini da su su ake nufi irinsu musailima irinsu gulam ahmad ƙadiyani irinsu sajah da ire-irensu wanda sun fitina al'umma fitina mai yawa da wancan mahadi da aka yi shekarun baya a ƙasar sudan to waɗannan su ne ra'ayi su manyan makaryata a cikin wannan al'umma wanda kowa zai zo ya ce wai shi ma annabi ne kuma alhalin babu annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ambaci qabdul mal to wannan zamu ga akwai wasu rawayi da suka zo kuma da nuni zuwa ga cewa da gaskiya alamun tashin alkiyama akwai yawaitar dukiya nan kuma gashi ya ce karancin dukiya to malamai suka kokari su nuna cewa ga yadda abin yake ɗaya zai faru a wani lokaci ɗaya ya faru a wani lokaci ko ɗaya ya faru a wani wuri ɗaya ya faru a wani wuri ko wani ya faru ga wasu nau'in mutane wani kuma ya faru ga nau'in mutane ma'ana ko dai a ce za a yi talauci mai yawa mai yawa a duniya duniyar musulmai sai kuma a zo sai a shiga cikin wata wadata kuma wadata mai yawa ita ma har tafi ƙarfin mutane ta shagaltar da su har mutum ya rasa wanda zai ba zakka ko sadaka ko kuma a fara yin wadatar daga baya kuma a talauci kaga shine an yi daya a wani lokaci an yi dayan a wani lokaci kuma wannan din ya faru a haka ko kuma a ce wani yanki na duniyar musulmai ko wani yanki na duniyar dan adam suna cikin bakin talauci wani yanki kuma suna cikin tsananin wadata zaka ji yanzu wasu garuruwa ko wasu kasashe ko wasu yanki kaga talauci ya kai talauci kaje wani yankin kuma kaga arziki ya kai arziki kuma haka duniya take akwai da suke rayuwa a bakin talauci da fatara kamar a nan kasashenmu na afirka kamar a ƙauyuka kamar a garuruwa kamar a karkara da sauran wurare in kuma ka je wasu garuruwa birane manya ka ga yadda ake rayuwa cikin wadata sai ka ɗauka kamar babu talauci kwata-kwata a duniya kar ma kai magana akan biranen wasu ƙasashe ko a nan namu wurare irin abuja lagos fatakwal da makamantansu ka ga rayuwar da mutane suke ta wadata ka tuna wani ƙauye da ka sani ko wata karkara ko wani nomadic settling a cikin yobe ko katsina ko adamawa ko sokoto ko jihar kaduna ko katsina ko gombe ko jigawa ko inugu a cikin duk waɗannan jihohin in ka tuna wani wuri da ka sani mafi sarƙaƙiyar ƙauye da talauci in ka tuna yadda abuja take ya suke akwai bambanci da yawa wallanta kuka ɗau ƙasashe irin irin irin ragadul aishin da ake ciki a wata duniya irin ƙasar misali mu ce irin Dubai irin irin irin United Arab Emirates shine Dubai din ko irin Qatar Doha kenan irin kasar Saudi Arabia ko China ko Japan ko makamantan su irin cikin irin ni'imar da suke rayuwa ka kwatanta da ni'imar da ake da wahala da ake fama ta a wani ƙauye nan ka ba hanyar Kano ko Sokoto ko ko hanyar Jos in ka ga wata karkara kaga akwai to kenan wani wuri ana cikin tsananin talauci wani wuri kuma ana cikin tsananin wadata to shine wuri da wuri ko kuma wasu mutane na cikin wadata wasu na cikin talauci a gari guda a anguwa guda a zamani guda kamar yadda muke da har yanzu za ga wasu mutane wani ya kwana da yunwa wani kuma ya kwana a matsayin multimiloniya ko makwabcinsa ne ya ci ya sha ya ƙoshi ya ajiye yana da shi a gida yana da shi a banki yana da jari yana da kasuwanci abinda zai ci ko zai sha ko sutura ko wata larurar gaban shi ba damuwarsa ba ce wani kuma ya kwana a wannan daren a a gari guda shi kuma bai da abin da zai ci da yunwa ya kwana ana tallan shi ma a social media ana neman a taimaka mai da zan ci ga wata mata da yayanta an kore ta a gidan haya ta kuma tana kwana a wani kango ko wata tsohuwar makabarta ko wani shagon mai gadi don kuma ga wani kuma a ce duk rabin anguwan nan gidajen shi kaga nan yafidul ma mal ko can kuma yuqbadul mal wannan ya bambanta da zamanin da sabai suke rayuwa babu irin wannan arzikin na mamaki babu kuma irin wannan bakin talaucin wanda yake hana wanda mutum zai ji kamar ya kashe kanshi ko ya ji kamar ina zai samu ma kauhan azra'ilu kawai ya busa shi duk a mutu akwai nan talauci ne ya mai kaka gida kawai aka dai tsanin gara ma inda zai iya kona garin nan ma da ya kona shi kawai an huta Allah ya kyauta to duk wannan yana cikin alamun tashin alkiyama yace a wa yuqbadul ilm to shine muhallin shahid a kwace ilimi Allah ya cire ilimi daga cikin mutane ta hanyar mutuwan malamai da kuma bayyana fitintunu kabe da muka ambata da sauransu wannan shi ita ma riwaya ce sahihiya al-Imam Abu Dawud ya fita da ita da ainihin Ibn Majah da al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa an Anas ibn Malik qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ashratis sa'a an yurfa al-ilmu wa yubatha al-jahl wa yushraba al-khamr wa yadhhar az-zina daga cikin alamun tashin alkiyama akwai dauke ilimi daga cikin mutane kamar yadda muka ambata wa yubatha al-jahl kuma jahilci zai watsa a cikin mutane zaka ga absatul ashiya absatul ma'lumat mabadi ilmiya mutane ba su sani ba abin da shafi tsarki abin da shafi tauhidi abin da shafi sallah abin da shafi kiran sallah ta da iqama alula wankan janaba wankan haila abin da kullun ake mu'amalantar su a cikin abubuwa na practical knowledge da kowa ya kamata ya zama ya sani sai ga mutane ba su sani ba daga irin tambayoyin da za a dinga yi za ka san cewa mutane ba su san wannan abu ba sannan za a wayi gari wayi shirabal khamr za a yi ta shan giya mutane ko ina giya ta yada a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wata riwaya za a halasta ta ne halastawa ta fuskar za a daina hukunci akan wanda ya shata za a ba mutane dama da lasisi su gina kamfani da ma'aikatu na yin giya su buɗe shagunan shan giya da sai da giya a ga zama kamar halas duk da ba a fito an ce jama'a giya halas ba ce amma lisanul hal aikin mutane yadda sun halasta ta hakanan bayyanar zina da mutane za su zina sai sun ɓuya sai ba su so a sani amma yanzu suna yin zina ma suna yin bidiyo suna yaɗawa suna yin zina suna alfahari cewa su mazinata ne mace ta fito musulma ta faɗa ta ce ita ba ta taɓa yin aure ba amma kuma ta taɓa haihuwa ko ta taɓa sanin ɗa namiji ba ta jin kunya faɗan haka mutane su haifi 'ya'yan zina su riƙe kayansu ba sa jin kunya mutane su dinga alfahari wani yi wani alfahari cewa to shi yana kai ai maza ma kake bi ni gara ni kaza nake yi daga mutum ya yi alfahari cewa shi mazinaci ne kuma yana ganin zinan nan ba matsala ba ce tun da shi bai bin maza ko shi bai sata kuɗin kowa ina jin mu taɓa jin irin wannan to wannan shine ma'anar wayan har zina Allah shi kyauta wani anasin kala wannan riwaya ita kuma tana cikin Bukhari ta ma da Muslim da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal wa ana nasin kala Anas yake cewa la uhaddithannakum bi hadithin la yuhaddithukum bihi ahadun ba'd yau zan baku wani hadisi ba wanda zai ga muku shi bayana saboda yana tunanin cewa duk sahabbai da suka san wannan hadisin sun riga sun mutu domin arsa daga cikin sahabban da suka dade a duniya ya rasu ne shekara ta 104 bayan hijira to a lokacin shi bai san da wani sahabi mai rayuwa da ya san wannan karatun kamar sa ba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجا النبنا cewa sallallahu alaihi wasallama inna min ashratis sa'a an yaqilla al-ilm daga cikin sharadin daga cikin alamun shin alkiyama karancin ilimi a zo gari guda babu malami masani guda ɗaya da za a yi ayyanawa sai dai yan dagaji kawai wa yadhhar al-jahl jahilci ya bayyana wa yadhhar al-zina zina ta bayyana wa yakthura an-nisa'u mata za su yawa wa yaqilla wa yaqilla rijalu maza kuma su zama kada ai ta malamai suka ce ma'ana haka za a wayi gari wato a ta haihuwar 'ya'ya mata su kuma za su ta mutuwa ta hanyar yawan bala'o'i da fitintun da suke kashe maza yanzu sanda aka yi wani yaƙi ko wani haɗari ko wata gobara za ka ga maza ne suke mutuwa maza su ne suke fita kullum su hau hanya mota ta buge su su yi haɗari su mutu kullum kafin ka ji mace ɗaya ta mutu to maza biyar su mutu da haka kuma a haihuwa kullum ka ji a haifi mace a haifi mace biyar kama haifi namiji ɗaya sai a wayi gari mata su yawa annabi yake cewa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid sai an wayi gari mata kamar guda 50 shi ma mafhumul adad ne wannan dan nuna kasara mata da yawa ya zama mutum ɗaya ne ke kula da su shi ma da fassarori daban-daban ko dai a wayi gari mutane su ki takaituwa da dokan musulunci ta wajen aure su dinga aure fiye da hudu kamar da ake samu a yanzu musulmai da dama suna zuwa su yi aure sama da hudu mun taɓa zuwa rabon gadon wani mutum da ya rasu da aka fara bincika ga matan shi shida kuma amma wadda aka sani formally officially guda ɗaya ce amma bayan rasuwar shi sai wannan ta zo wata ma inyamara ce ta taho da yayanta kuma da ganin su kaga sun yi kama da mutum ta ce ita ma matar shi ya yi aikin ɗan sanda ya zauna ƙasar inyamurai ya yi aure aure ba aure ba Allah ne mafi sani kuma ta zo da bayanai ga takaddun haihuwan yaran sunansa na biyarin sunan shi sannan ga ga ga abin nan ga evidence cewa duk wata yana aika musu da kayan kuɗi za su sai abinci hatta last month da yake asibiti sai da ya aika musu za ka ba wanda zai karanta cewa bayan shi ne yana biya musu kuɗin makaranta yana kula da su in yi tafiya yana biya ya je ya gaishe su wata zo ita ma daga zamfara ta ce ita ma matar shi ce ƴaƴansu da aka dinga kirga mata dai mata suka kai shida idai cewa ne to wannan sai dai ku tafi mu alƙali ni ba ruwana wallahi ba zan iya ba ban san da aka ne ba yau kuma mutum ne ya samu kuɗi a tajiri ne da yawa za ka ja kwanaki can baya akwai wani a naija ko wanda shi ma haka matan shi wajen tamanin to tana iya wannan shi ne ma'ana hadisin ko kuma a wayi gari kamar da wasu malamai suka ce mutum ne yana da mata biyu yana da 'ya'yan mata guda takwas sannan kannan shi guda biyu kowace an sake ta a gidan miji kanwa innan shi ita ma mijinta ya mutu kakashi ita ma ba ta da kowa sai shi duk waɗannan shi suke jira ba haka bane duk ba haka muke rayuwa ba yanzu kowanne namiji ga ganshi yana da wasu mata da suke jiran shi sannan wata mata zo ƴaƴan dangi ce wata ma ƴan makwabta ce a taimaka mata wata kuma mijin babu abinci ko ya gudu ya sake taimaka mata duk wanda yake da dan wani wadata a cikin dangin su to zaka ga haka yake fama da irin waɗannan abubuwa an aka kirga sai a taran matan da ke jiran taimako a gunsa sun kusa hamsin kaga wannan shi ma ya bayyana yanzu karara wannan alama ta shan kiyama ta bayyana duk mutumin da ke da wani dan abun hannu a cikin dangi ko a cikin al'umma sai kaga mata sun tare suna jiran shi da wanda suke haƙƙin sa ne da wanda ba haƙƙin sa bane ga matan shi ga ƴaƴan shi ga kanne ga yayi ga innawanci ga gaggawance ga wance ga wance duk sai su tare sai su mai yawa shine hatta ya kuna li 50 mar'atan alqayyimul wahid Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wannan shi ma yana cikin Bukhari da Muslim wala yace wa an salimin qala samitu abu hurairata yaqulu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadu al-ilmu wa yadhharu al-jahl wa yakthuru al-harju qila ya rasulullah wa mal harju qala bi yadihi ka annahu yuridu al-qatl sai haka da hannunsa a daidai wuya yayi haka kamar ana yankawa wa an ibn mas'ud wala ita ma tana cikin abin nan musannaf na abdurrazzaq afwan wannan ma bukhari da muslim ne a cikin kitabul ilm ko bukhari da muslim to wanda zamu karanta yana ta ibn mas'ud ne tace a cikin kitabu musannab na ibn abi shayba da darimi a cikin sunan dinsa da yace an ibn mas'udin qala mawqufi ne al ibn mas'udin yace alaikum bil ilmi qabla an yuqbada jama'a ku tashi ku nemi ilimi kafin a dauke shi wa qabduhu dhahabu ahli dauke ilimi shine mutuwar ma'abota ilimin da kan ma'abota ilimi suna cikin ku ku yi kokari ku lazimce su ku koya kafin su mutu idan babu wanda zai koya muku a cikakken riwayar sai ya kara da cewa wa alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yugtafa yaftaqiru ilayhi aw yuftaqaru ila ma inda yace ina horon ku da ku tsaya ku nemi ilimi saboda ɗayan ku bai san yaushe ne zai buƙatu zuwa ga ilimin ba ko kuma san da za a buwa ga ilimin shi in kana ganin nan kana cikin garin musulmai kana cikin ƙasa Zaria Kano ko Sokoto inda akwai ilimi akwai kowa kai ba dauke ka bakin komai ba ana tura ka NYSC wani gari shikenan ka zama limamin juma'a na aka yi da Suleiman namu ana tura ka wani gari shikenan ka zama mai fatawa sai sai zo koyi mana da yaya kana zuwa kana tafiya umara kuna zuwa sai ku haɗu da wasu su kuma baƙaƙen jahilai ne suna ganin ka haka shubuhu ustaz kawai kai ne kai ne kwamandan su kai ne mudawwifin su kai za ka faɗa musu ya aiki ɗaukan harama ya aiki saukewa dolen ka kuma ka bincika abin da za ka yi kaga in baka iya ba san da ya kamata ka iya kana nan cikin mu ustazai ka rena mu gaba ɗaya ka iskance to za ka gane kuranka yes yanda mafi yawan yara suke yanzu usalanmu ga sunan da yawa sun sun raina kowa kuma abin da ya kamata samu na ilimi ba su samu ba ina faɗa wannan magana kullum cewa jama'a wallahi mu tashi da ilimi na gaskiya muna da challenge a gabanmu sai ka ji haka sai kawai a zo ana ta maka fatawa kana barin garin Zaria ko Kano ko Kaduna ka je wani waje to kai fa sunan ka malami in anan kana ganin kai ba malami bane kai ordinary can inda babu irin ka to kai ne malami in aka buƙaci ilimin ka ya zaka yi ya zaka yi jama'a dole ka zauna ka karanta dole ka zauna ka koya in kana so ka tsira da ka tsira da mutuncinka ordinary limanci wani za a saka shi da an gan ana tafiya mota ana za ce ustaz bismillah kayi azhar kai musu la'asar ana cikin tafiya dare a karma kalla zo ka mana magarba da isha sai ga yana nukewa saboda babu komai a bakin shi ba tilawa ba tajwidi ba abin da ya iya amma kuma nan su suke mutane zafin kai a cikin al'umma su ne duk wani malami dai magana su sa baki su mishi rashin kunya su hau kan facebook su ci mutuncin shi to don haka ka koya qabla an yaftaqira ilayhi aw yaftaqira ila ma indahu kafin a buƙaci abin da ke hannunka wa alaikum bil ilmi yace ina horonku da ilimi wa iyyakum watanattu'i watta'ammuqi na hana ku wato tanattu'i zafin kai watta'ammuq da zurfafa al'amura wa alaikum bil atiq ku riko da tsohon alƙawari tsohon abin da aka sani fa innahu sayji'u qaumun yatluna kitaba yanbudunahu wara'a zuhrihim za Allah ya wasu mutane suna kanta alqur'ani amma watsi da shi suke alarmomi ne amma babu aiki sai shagala su za su hau teburin musabaka su ralla karatu wani ma yi sauka wallahi sai ya sha wuyi mun gan su tun ma ba yanzu ba ko kuma an dawo an dawo kam din musabaka ma sai ya fita ya tafi ya tafi wani club ko wani iskancin shi ga su nan ga ga ga karatu ba sallah sun zama ɗan makarantar boko Allah ya tsare mu وعن ابن شهاب قال قال قال بلغنا عن رجال من اهل العلم قالوا الاكسام بسنن نجات suka ce ruko da da sunna tsira ne wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an za a karbe ilimi cikin gaggawa fa na'ashul ilmi sabatud dini wad dunya yace shi ainihin wato abin nan na'ashi abin nan da ake ce mishi makara ilimi shine tabbatar duniya da addini wa zahabu zalika kulluhu fi zahabil ilm ilimi shine makara wato shine madauka dake dauke da addini da rayuwa to zaran an neme shi an rasa shine gado wanda ake kwantar da addini da rayuwa su samu zaman lafiya lami lukui a kansa to ran da ba su da gado da ilimi wato ran da duniya ta rasa gadanta ilimi randa addini ya rasa gadansa shine ilimi to shikenan komai ya daidaice fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine halin da muke ciki a yanzu jama'a keke da keke kai ka ce ibn mas'udin yanzu yake wannan magana Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya zamu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi